وعلى آله وصحبه ومن اجتبى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الاثنين ashirin da bakwai ga watan jumada al'ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira na muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin suratu al-qasas tafsirin suratu al-qasas wanda yau muna cikin darasi na biyu zama na biyu a cikin sura da insha Allah um, satin da ya gabata mun yi shimfiɗa dangane da abin da surar take dauke da shi kuma mun kawo ayoyi bilkudasa a takaice dangane da abinda surar take take koyarwa to a nan yanzu insha Allah kafin mu fara fassara ayoyin za mu tsanto wasu abubuwa sakonni da surar take dauke da shi don idan mun zo karantawa sai mu samu sauƙi da farko dai a cikin wannan sura alarma zai karanta mana an jima kaɗan akwai tabbatar da zukatan mominai a tsaya a kan gaskiya ba gudu ba ja da baya kuma a ta yi shi mumini kullum aikinsa yau ya yi gobe ya yi jibi ya yi kullum wa mudrabbaka hatta ya ce ka ne kai kullum kai ta bugawa ba gajiya sallah ba gajiya azumi ba gajiya zuwa karatu haka za mu yi ta yi sai mutuwa ta zo ta ɗauke mu muna cikin bautar Allah sandan kamar yadda ka ga mutum baya huta wajen neman kuɗi kullum za a fita ba gajiya to haka za mu yi ta ibada mu ta kusantar Allah mu ta jin wa'azi da karatu don a yi ta tsumama mana imani to haka imanin mumini yake dawwama kuma ya tabbata cewa duk lokacin da mutum ya yi sakaci ya ɗan yi baya-baya rauni yana shigansa kaga yana baya ga imani ya raunana ga mutum sallawa ya daina zuwa yana yi a jirgi mumini ba haka yake ba surat tana albishir ga cewa duk masu imani su ne suke da ƙarshe mai kyau duniyar insha Allah Allah zai sa masu imani su za su yi galaba kanta raunin da mumine suke da shi Allah zai karfafe su kar su damu da ƙarancin yawansu kar su damu da ainihin wato fin ƙarfinsu da kai gashi nan dai kuna gani yau an share an shiga wata na biyu ana yaƙi da ƙasar isra'ila gaba ɗaya da 'yan falastinu da basu wuce a irga ba yan tsirin waɗanda da yaƙi suke da su da duwatsu amma ka duba wai har yanzu har yanzu malam duk ƙarfin sojan da kayan faɗa da taimakon amerika da ingila da faransa da Japan da ina duk taimakon da ake kawo Isra'ila bayan ƙarfin da take da shi malam har yanzu waɗannan bayan Allah sun gagare ta. Ko satin nan da wuce sai da suka barar da kayayyakin yakin Isra'ila da jiragen su guda saba'in da tara. Suka ce ƙasa kwadamun jira suke a fara yakin ƙasa kawai. har irin sojojin robot din nan suke sa robot an san mutum-mutumin da ko eh sai ai wannan mutum-mutumi ba wannan ba a bashi bindiga yana a wannan suka yi tabarar da su ma mai rai ya gudu ya gagara zuwa to wannan shi ke nuna mana bishara duk raunin da musulmi yake da shi wata ran sai Allah ya taimake shi dan ma musulmi mun lalace da a ce malam za a fita a mika taimako ga waɗannan mutane a buɗe mana bodoji a shiga ba sai mun tashi Isra'ila gaba ɗayan ta mun waje da ita to rauni rauni an kyale su su suke ta fama muna ce musu addu'a Allah ya karfafe su Allah kada ka kunyata su اللهم اجبر كسره اللهم قوي أزيمتهم اللهم بارك لهم في جهادهم وانصرهم على عدوهم وارفع رايتهم kullum abin da za mu yi ta yi kenan kuma insha Allah Allah sai ya taimake su to duk inda mumini yake insha Allah sai Allah ya karfafe shi kawai abin da ake so ka yi kokari wato ka yarda da Allah din yawwa yanzu ku duba yadda annabi Musa ya rayu a gidan Fir'auna cikin wahala da mahaifiyarsa ita kanta cikin wahala yaro ne fa a gidan Fir'auna annabi Musa amma duba yadda Allah ya juya to shine abin da surar take nunawa in yau kana ƙasa ka yi haƙuri ka ba gaskiya gobe kai ne a sama wannan ko shakka babu ya kuri a nan Allah ce wa nuridu an namunna ala alladhina istufidu a ta can na'am wa nuridu an namunna ala alladhina istufidu fil ardi wa nad'alhum a'imma haka wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithina sai me ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان أما منهم ما كانوا يحذرون
haka saƙon yake Allah ya ce ya basu sun rayu a cikin rauni da rashi da rashin fawa da rashin ƙarfi yana so ya musu baiwa ne kuma sai an nuna wa fir'auna da amana abinda suke jin tsoron kada annabi Musa ya zo ya ƙarfi ya ƙwaci mulki a hannun fir'auna kada annabi Musa ya- da shi da mutanensa su yi ƙarfi ya zama halakar fir'auna a hannunsu yake sai Allah ya tabbatar da wannan abu kuma gashi nan ya tabbata annan Musa shine sanadin halakar Fir'auna da haka waɗanda kuke faɗa da Allah kuke faɗa da musulunci kuke faɗa da addinin Allah ku sani cewa kuna da bakin ciki a gaban ku wallahi duk mai faɗa da gaskiya duk wanda yake yakar gaskiya sai Allah ya karya shi wasu sun samu dama sun yi alfahari sun yi alwashi za su yi faɗa da Allah za su yi faɗa da manzan Allah za su yi faɗa da shari'ar Allah Allah bai kyale su ba tun farkon duniya har zuwa ƙarshen ta amma mumine ku yi haƙuri da talauci ku yi haƙuri da rashin abinci ku yi haƙuri da rashin ƙarfi ku yi haƙuri ku ga ana ta damawa ba ku insha Allah ku ne da nasara sannan surar wato ta yi mana bayani akan rayuwar annabi Musa da mahaifiyarsa da irin halin da suka shiga wanda duk alaran ma zai karanta mana insha Allah bayan an jefar da annabi Musa a cikin ruwa annabi Musa ba aka wulla shi a cikin ruwa a cikin akwati Allah ya tsare shi bai nutse ba ashe malam zaka iya shiga cikin wani yanayi mara daɗi kuma Allah ya mai da kai babba a nan gaba da yawa mutane sun sha wahala da suna ƙanana amma Allah ya mai da su wasu ka wahala ka wahala karka damu akwai alheri na gaba abu huraira malam da yana cikin talakawa a zamanin annabi masu kwana da yunwa wanda yunwa yake bugar da su a masallaci su faɗi ana sallah sai dai ka ji rep mutum ya faɗi a ƙasa irin su abu huraira ne ahlus sufa amma wallahi malam sai da aka yi abu huraira yazo ya zama gwamna a madina gwamna sai na maka bayanin yanayin gwamna Ai, ba sai na gaya maka ba kwarai kuwa ya taimaki mutane malam sai ga abu hurairu yana- yana buga mulki malam da kuma abin da za a ci ma babu kuma a garin da ya wannan rayuwa ta ka dan kayi ne ba kuɗi ba ka samu ba yanzu ko ka sha wahalar kasuwanci ko ka sha wahalar almajiranci ko ka sha wahala a siyasa ko ka sha wahala a nema ko ka sha karka damu ka ci gaba ka doge ka dage taimakon Allah yana nan yana zuwa ga annabi Musa nan sai da aka jefa shi akan teku akwati ya ta tafiya da shi a saman ruwa yana jariri yau ga yadda annabi Musa ya zama Allah ya dawo da shi wajen mahaifiyarsa ta shayar da shi ‘yar uwarsa ta kula da shi kamar yadda sur- surar ta wato ta gaya mana irin fafata wanda annabi Musa ya yi da kare matsayinsa da mutuncinsa ne a hannun Fir'auna an zalunce shi ya yi haƙuri ya zo yana nuna wa Fir'auna yatsa a fa- a fadarsa ya kira Allah ba a isa a kira Allah a fadin Fir'auna ba wallahi amma yau ga yaron da ya tashi a gidan Fir'auna ya tashi yana ce da shi inni rasulu rabbil alamin Fir'auna nan sai baci yace qala fa man rabbukuma ya Musa annabi Musa shi ma ya mai da amsa yace rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب ya faɗa fir'auna ya faɗa annabi Musa ya mayar masa yayi kwari ana magana mana yayi kwari an kuskure an baɗan zaki yayi kwari haka abin yake ku koya wa yayan ku Qur'ani wallahi sirrin kenan ku ba wa 'ya'yanku Qur'ani tun suna yara ba ku san gwagwarmayar da za su yi ba da sun girma ku ba su Qur'ani su haddace tun kafin a fara hana su karanta shi duk wanda ya samu dama ya cusa wa ɗansa aƙida ta musulunci da son Allah da karanta Qur'ani ko kana kabari kana kwance sai dai ka ji ana cewa wani yana ta jihadi yaro ɗaya sai ya haskaka Afirka gaba ɗaya ya rabbi Allah ka ba mu dace Allah ya ba mu labari dangane da wasu mata guda biyu wanda za mu zo mu karanta irin yadda suka fafata da annabi Musa ya taimaka musu Allah ya ba mu labari yayin da wani ya zo ya zalunci wani aka nemi taimakon annabi Musa ya ce ni kuma zan taimaka ya ɗauki mataki akan azzalimin har ya mutu a cikin surar ta mana bayani lalle qur'ani daga Allah yake surar ta ce wannan qur'ani shine Allah ya kisanta shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk labarin da ya samu Annabi Musa ai Annabi baya nan amma Allah ne ya bashi labari wa ma kunta bi janibil gharbi in qadaina ila Musa al-amra وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون سورة تاهم وتقري وجن بيان كرف ملكي نأبنجي لسروت الساعة تبارك وتعالى رب العزة da kudura ta yadda Allah ya halakar da azzalumai irin su Fir'auna dan me dan na bayan su mai da hankali kamar yadda surar ta yi ta bayani da raddi akan kafiran makka yadda suka yi ƙoƙarin rushe gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya daga gaskiya suka yi ta nuna bin annabi kaskanci ne وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من, من أرضنا الله يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجمع إليه ثمرات آه، ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ana nuna annabi kaskanci wani an bi shi za a tozarta walakin na tsaron la ya'lamun wa kama halakna min qaryatin batirat ma'ishatuha wa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarisin wa ma kana rabbuka muhlika alqura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhliki alqura illa wa anwa zalimun da ƙarshe dai wannan sura suratul qasas sura ce yar makka wadda ta kwadaitar da mu'mini akan a tsaya akan gaskiya kuma a yi haƙuri kuma sura ce ta kawo mana labarin wasu wanda suka yi haƙuri cikin annabawa da manzanni wahalar da suka sha bata ƙara musu komai ba sai imani da tabbata da yaƙini akan yaƙinin su Allah rahma bismillah mai Allah ya ce a ya farko na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم haka بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وبالعمل بالحق قوم يؤمنون
dan kadan kadan kadan yace kadan kadan kadan kadan suratul qasas sura ce a cikin alqur'ani da ta bude da irin harufa da ake ce da su al-hurufu tahajji ko al-hurufu al-muqatta wasu harufa waɗanda suke daidaiku kaga alarama da yanzu sai ce mana ta si mim waɗannan harufa malamai kwarai sun sha wahala wajen fassara su da yawa wasu sun ce Allahu alam bi muradiya kawai Allah ya bar wa kansa sanin meye ma'anar waɗannan alhuruf da ake buɗe surori da su sina bakar ya ce kowane abu da ka sani yana da yana da abin da ke zaɓaɓɓe na shi daga abin da Allah ya zaɓa a cikin ƙur'ani zaɓaɓɓun abubuwa na alƙur'ani a cikin ƙur'ani ja bakar ya ce waɗannan harufan su ne wasu suka ce malaman tafsiri ai kowane abu da ka sani yana da sirrinsa komai yana da sirrinsa kowa yana da sirrinsa in an ce sirri abu boyayye to sirrin alkur'ani shine waɗannan harufan su ne sirrin alkur'ani to tunda sirri ne dole sai ka banka ɗauka shi wasu suka ce a'a waɗannan fa sunan naki ne na Allah sunannaki ne na zatin Allah da ayyukan Allah malamai ke iya fassara su faɗa ma me ake nufi da kowane kowane lafazi ko harafi ibn abbas ya ce suna da ma'ana alif lam mim yace alif nan tana nufin ana lam din tana nufin al-ilmu ko Allahu ana Allahu a'lamu ni ne Allah da nafi kowa sani duk harfan da Ibn Abbas ya yi masa so akwai sabanin malamai dangane da ma'anonin waɗannan ainihin wato kalmomi amma dai malaman tafsiri suna cewa Allah ya buɗe wannan sura ne da ita da wasu surori ba ita ba alif lam ra ألف لام ميم حاميم قاف كاف أخي قاف أخي كاف هايا عين صاد مريم جاي أخي نون duka waɗannan haka suke harufa ne kawai haka ake karanta su to Allah ya yi ne don ya mai da martani ga waɗanda suka yi da'awar cewa wai alkur'ani magana wannan adam ne aka ce in kun isa ku kawo irin waɗannan abubuwa in kun isa wani mutum Allah yana ce waɗannan masu al'itiradi ga alkur'ani hakumul qur'an ga alkur'ani nan kuna ganin shi mu'allafan tarawnahu mu'allafan min hurufin min jinsil hurufin hijaiyya gashi nan an hada shi da harafi ne daga cikin harafin huruful hijaiya duka qur'ani bai fita daga cikin huruful hijaiya ba gaba daya kuma an tsara shi da zance ne mai daɗi in kun isa ku kawo aya ɗaya in ba ku iya ba in kun isa ku kawo sura ɗaya aya ɗaya sura ɗaya in kun isa ku kawo ku kawo ayoyi guda goma ko surori guda goma ashiru suwari min misli ko sura ƙwaya ɗaya irin inna abainaka Allah ya ce ku kira ma wanda kuka ga dama ma ya taimake ku ku zo ku yi yace ba kuna ga dara ku laraba kuna da fasaha ba ba kuna ganin ko masu bayani bane ba kuna nuna cewa duk wani wanda ba malarabe ba bai kai ku fasaha ba to ku zo ku kawo aya daya aka ce sura goma ba za su iya ba aka ce sura ɗaya ba za su iya ba aka ce aya ɗaya wata gagare su tilka ayatul kitabil mubin wannan ismu ishara ne suna ne in an ce tilka zalika haza duk a larabci sunan naki ne na mai ishara asma'ul ishara sun naki ne da ake nuni mana waɗancan ayoyi da aka yi muku bayani kuma waɗannan ayoyi na wannan sura da kuke ji ayoyi ne fa na littafi na Allah shine alkitab almubin mabayyani alwadih almuslim lilhaqqi min albatil littafin da yake ya fito fili mai bayyana gaskiya daga bata a bayyane yake taras kalmar mubin daga abana abana bi ma'ana azhara ay tilka ayat التي أنزلناها عليك أيها الرسول الكريم هي آيات الكتاب المظهر للحق من الباطل waɗancan ayoyi da muka sauka maka ya kai wannan manzo mai karamci su ne ayoyi da suke bayyana gaskiya daga bata kuma almuwaddihu lil khairi min shar ayoyin da suke fayyacewa sharri daga alheri ko alheri daga sharri su suke yaye maka duddufin komai su suke baka kisoshin na farko haka in wannan yana nuna mana wani yana nuna mana Qur'ani littafi ne abin kulawa littafi ne abin rikewa littafi ne da yake cike da albarka da alheri natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna Allah ya ce wa annabi Muhammad natlu sallallahu alaihi wasallam daga tilawa ne muna karanta maka daga labarin Musa, wani ɓangare na labarin Musa da kuma wani ɓangare na labarin Fir'aun. Kalmar alkhabaru, annaba'u alkhabar ake nufi. Naba alkhabarul azim babban labari wanda ya kamata ka himmata da shi. Za mu baka labarin Musa ɗan gidan Imrana, ɗan gidan Yasur, ɗan gidan Mahis. ɗan gidan lawi ɗan gidan yaƙuba alaihi salam kaji ashe in ka tafi can annabi musa can in ka tafi kakansa annabi yaƙub yaƙub ɗan gidan wa na ishaƙa yaƙuba jikan annabi ibrahim annabi ibrahim ya haifi ishaƙa wa min wara'i ishaƙa yaƙub shi kuma ishaq ya haifi yaƙuba yaƙuba ya haifi wa to annabi Musa cikin dangantakansa can ya haɗu da annabi Yaqub alayhi salatu wassalam dama annabawan za ga yawanci in ka bi dangantakar sai ga suna haɗewa a wasu wurare an haifi annan Musa a ƙarni na sha biyu kafin ainihin wato milad kun san yanzu ai ana cewa shekara ta ta nawa ta dubu ɗaya da nawa a'a na boko nake ne dubu biyu da ashirin da nawa da uku sai a ce miladiya to akwai lissafin da ake da shi kafin miladiya ai wannan miladiyar dubu biyu da ɗari da ashirin da uku ai haihuwar annabi isa ne ai bisa ga sabanin malamai ya inganta haka to ana lissafi da wannan ke da shi ake cewa miladiya mu kuma sai muke cewa hijiriya a hijiriya kuma 1445 a miladiya kuma 2023 to shi annabi musa tun kafin lissafin miladiya karni na goma sha biyu duk karni ɗaya yana da shekara ɗari ne kafin miladiya ba ga labarin babba ne fir'auna kuma min naba'i musa wa fir'auna fir'auna wani mutum ne amma suna ne na sarauta duk wanda ya mulki misra a wannan lokacin ana ce da shi fir'auna kamar yanzu president duk inda aka ce president a any country ana nufin shugaban kasa kamar an ce governor ana nufin gwamna amma shine sunan shi da haka fir'auna ba sunan fir'auna ba ne ba sunan kujerar mulkinsa ne ina fata ana fahimta kamar yadda ake cewa sarkin rum a wancan lokacin kaisar kisra sarkin farisa kaisar sarkin rum sarkin yaman ma ana ce da shi taba ko taba kaga duk lakabi ne na sunan sarauta da ake masu tarihi suna faɗan cewa fir'aunan da ake nufi shine fir'aunan da ya mulki misra wanda aka haifi annan musa aka turo shi a lokacinsa sunansa minfita ibn al-malik ramsis Sani. haka ake ce da shi akwai hotonsa masu tarihi sun dai ban san dai ya suka yi ba dai a ƙasar masar ana nuna kwanaki wani ya turo mun hoton yadda yake sun ɗauki hoton shi yadda yake a ƙashinsa da dai wasu abubuwa da suka yi wato abin subhanallah Allah dai rufa su Allah ba mu ikon biyayya gare shi Imam al-Alusi yake cewa min naba'i natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna min dinnan tabi'idiyya ce الجار والمجرور متعلق نبي محذوف وقع في وتصفة لمفعول نتلوك wanda yake almazo muna karanta maka wannan labari na Musa da Fir'auna da gaskiya ga mutane da za su yi imani da tuwalin hadil ayat da kamin yu'minuna biha dan mutane su yi imani da shi ya Allah mun yi imani mun yadda wa yantafi'una bima shamalat alaihi min hidayatin wa ibar wa izat kuma muna karanta maka da mutane su amfana da abin da ke ciki na shiriya da ibra da kuma wa'azzuka na marama إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
Allah da kansa ya ce inna fir'auna ala fil ardi lalle fir'auna ya yi girman kai a bayan ƙasa shine ala Allah raba mu da girman kai ana nufin takabbara biya wa baba ya nuna girman kai da dagayawa kalmar ala daga al'ulu ne abinda ake nufi al'irtifa jawaza kulla haddin fi gururihi wa zulmihi wa adawatihi ya wuce gona da iri a cikin komai ya rudi kansa ya wuce gona da iri fir'auna ya yi zalunci malam ya wuce gona da iri da tsallake iyaka malam ba taɓa yin macucin ɗan adam irin fir'auna ba malam shi ba a lokacin kusa ba ba a zama haka da ya zo ya ga mutane ce kuka zaune haka je ku ta tono tono sai a je a ta tonon rami me zai da shi ba abin da zai da shi ya ce ku tuna ku ɗebe ƙasar ku ta tara ta ba za a barka haka ba azzalimin mutum shi sa annan Musa ya zo ya ce Allah ne ya turo ni ya ce in ga ma an arsil ma'ana bani Isra'ila wala tu'azzibhum ka ji ina ka bi aikin min rabbika wassalamu ala man tawal huda Allah ya tura annabi Musa gurin Fir'auna ce ka je ka ce daina azabtar da mutane yayi tsaka wala tu'adibuhum kar ka azabtar da su azaba ai duk wani sarki mai mulki malam kada Allah ya sa sarakuna su gane mulkin Fir'auna za a wahala tab ai shine zaka ji ana cewa ba ai wani mulkin Fir'auna yake mana kai kada Allah ya dora ka a cikin mulkin Fir'auna ai bai bai ba za ma mu faɗa ba dan kar wani ya je kwaba wasu kawai kwarai dan wani zai ce bari ya dan gwada tunda fir'aunanci ne wani shi ma yi Allah ya yi bayani a ciki ala fir'aun wa ja'ala ahlaha shi'a wannan ƙasa da ake nufi misra wannan misra da kuke zuwa egypt da kuke zuwa cairo da kuke zuwa a nan ya yi dabdalar saye tsiyarsa gawarsa tana nan yanzu haka a ciki da garurukan da suke kusa da ita wa ja'ala ahlaha shi'a ya rarraba kan mutanen kasar kasan akwai abin da turawa suke cewa divide and rule wata ka'ida ce duk wanda yake so ya shugabanci mutane to kai ya bari su haɗa kai duk da kake ji ana cewa jama'a jama'a ku haɗa kanku jama'a ina in kuka haɗa kanku ai ba za ku bari a zalunce ku ba za ku yi amfani da ƙarfin ku ku burkushe kowa shi sa suka kawo muku jirgin siyasa divide and rule ne ai wani ɗan jam'iyya kaza wani ɗan jam'iyya kaza wani ɗan jam'iyya kaza amma fa jam'iyya ɗaya ce za ta mulki amma alal aƙalli sun ci nasara sun raba kanku kun yi ta zage-zage kun yi ta kashe-kashe kun rage wa kanku yawa kun yi ta gaba siyasa ta raba ku da addinin to kun watsa ya za a yi ku iya yakan zalunci da ake inda kun haɗu gaba ɗaya ƙarfin ku ɗaya za ku bari wani yanzu yana jiniya yana muku tsiya to a raba ake suna sane suka raba tsakanin suna sane kuma duk wanda yake so ya mulki mutane shugabance su to sai ya baza kansu in ka baza su kowa yana faɗa dan uwan sai ka ce to kuma kai kai ne kowa sai zo sai ka munafurce shi ka zauna da shi ana ka ce to kaza kai ma ka je kaza wallahi hatta yaƙe yaƙe na faɗa da kashe mutane da ake yi a ƙasashen nan a Afirka ko a wasu ƙasashe da kuke ji ilal azim wani akwai wanda suke ce ko masu wani abu makamai ake ba su za a zo a ce zaman lafiya ake nema kasa kaza ake nema amma wallahi mala akwai wanda suke taimakon su saboda in aka yi shiru kuka zauna ba a kakkashe ku ba a tsaya ai za ku yi tsaya amma yanzu ta kanku kuke yi ba za ku yi wacce zalunci mai zalunci ba haka ake yi bature ai bature bai ba hankali suka raba mu da duk abin da muke da shi na addini yanzu da kasashenmu gaba ɗaya malam ƙarƙashin mulkin sarauta na musulunci muke sarakunanmu inda za karanta daular kanin borno kanin borno empire duba daular Sokoto lokacin Shehu Usman bin Fodiyo da kafin shi da wayar yadda ya kafa sarauta da mulki shi kadai sai yi wa ɗalibai ilimi karatu da karantar da su daga Sokoto ba zai baka tuta ka taho ka zo ka je ka ta karantar da mutane addini kana sarauta kana koya mutane Allah ya tarbiyyar su ba bature Yakubu sarki Yakubu na Bauchi almajirin Shehu Usman dan Fodi shi ya bashi tuta Bauchi da kake ji ana faɗa ana cewa Bauchin Yakubu Gombe Gombe da kake ji Buba yau almajirin Shehu Usman dan Fodi yau Gombe tana da shekara 219 a duniya da yin tabarai yadda suka yi mulki ga ƙur'ani ga hadisi shi wannan bubayaran ana ba da labari a tarihi ubansa usman malami ne bafulatani mai kiwon shanu yana kiwon shanu yana da hadda ƙur'ani can ya je wata ƙasa can wani gari a adama state yanzu ana ce da garin shalal ƙabilar kanakuru ne a wurin ya je sarkin ya ɗauke shi yana masa kiwo ya ga yana da ilimi shi kuma ya buɗe makaranta ya ga 'yar sarkin ya ce yana so sarkin ya ce ba zan baka ba don addinin ba dai ya ce ka bani ya ce to ka je in tana son ka ta aure ka ya ce ni kuma sai na musuluntar da ita in musuluntar da ita ya aure ta shi usmanu din baban gobe yana karantar da qur'ani akan dutse da almajiransa da ya musulunta da sai su rinka sauka ƙasa suna ɗiba ruwa a wani kogi kullum suka sauka za su ɗibo ruwan da za su yi abinci su hura su yi noma su yi kaza sai an samu arnan gurin sun kashe mutum ɗaya su cinye shi wallahi a lokacin ana faɗa a tarihi an nuna mana kogin ya daga hannu ya roƙi Allah ya ce ya Allah kan wannan ruwa ake kashe mu almajirai Allah ka sa ruwan nan wata rai ambaliya ya fitar mun da hanyar ruwa kusa da ni sai gashi wata ruwan ne ambaliya da ya balla wata gona sai ya fito masa gashi dab da shi ya sauko a dutse ya sha ruwan sai ya ci gaba da karatun shi wurin nan yana nan har yanzu wannan mutumin shi Usmanu din ya ci gaba da zama da wannan matan yana karkashin sarkin yana kiwon tumaki da dabbobi yana kuma da'awa a lokacin ne ya haifi buba yaro ya haifi hamma ruwa ya haifi sambo shi hamma ruwa shi ne shi kuma ya je kafa ta raba sarautar muri ƙasan muri gaba ɗaya kaga ubansu malami ne shi kuma sambo shi ne ya tafi kamaru ya buga ya tafi can kamaru akwai wani gari tibati can ya je kafa daularsa har yanzu garin yana na musulmi ne a garin gari kaza shi Usman bin Hodi shi ba shi tuta gari kaza shi Usman bin Hodi duk sarakunan nan namu na jihohin nan manya manya shehun Borno kaza kaza lokacin da aka zo musulunci ya shigo wannan rukunin gaba daya daga kasar Yaman daga wasu yan kasuwa sarakunan a lokacin da suka karbi musulunci kowa ya ta karba musulunci daular gaba ɗaya da larabci ake gudanar da ita ku je ku karanta tarihin kanan Borno ofisoshin gwamnati takaddun gaba ɗaya da larabci ne signboard aya alqur'ani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine yanzu kake jin an ce ma shiwa arab kanuri zaka yi suna larabci ba to ai asali yadda wurin sarautar gurin ta taso dama larabci ake yi baki suke ta zuwa daga yaman wasu suke ta zuwa kuma an mamaki sarakunan suke ta tafiya aikin haji in sun je aikin haji sai su gina makaranta katuwa ko hostel katu a makka da madina su ce duk dan borno ko kewayen borno kanin borno yan fiya nan duk wanda ya je can ya je umra hajji kuma ya tsaya koyi karatun qur'ani da hadisi wallahi haka sarakunan da suka yi ta yi suka je misra azhar suka gina katon gida duk sarakunan suna nan duna ma na daya duna ma na biyu umma jilli wane ne duk wannan sarakunan kanin borno su ta tura yara karatu shine ake ma magana kan scholarship asalin samar da scholarship su tura yara su je su karatu mali din nan da ke gani muna da alaka da su sosai Nijar a lokacin wannan kanan barnan sai da ta ratsa ta mali ta shiga sudan ta shiga wani bangare na misra ta kwakuri nijar ta kwakuri ina ne kuma wallahi malam da turawa suka zo suka fahimci wannan abu ka san me suka yi kawai suka zo sai suka kama yaƙi da fada suka tashi yaƙi da fada duk suka rarrabe faransa suka ce faransa ta ɗebi na ɗiba ingila ta ɗebi na ɗiba ina ne aka rarrabe mu gaba ɗaya aka ce waɗancan suna sudan yan ƙasar sudan ne kar ku yadda da yan najeriya yan nijar kar ku yadda da yan kamaru kar ku duk da da nijar da chadi da kamaru da da da da da wannan da wannan garin a wannan wannan wannan nan nan najeriya duk kewayen nan gaba ke ɗayansu duk a ɓangaren daula ce guda ɗaya sama da shekara ƙarni tara ɗari tara ko sama da haka suka yi suna musulunci amma da bature ya zo duk ya raba zakatu su ma sarakunan nan da ya shigo kawai sai ce ai sai ce wannan traditional rulers ne sai ya sa musu tuna traditional rulers sarakunan gargajiya sai ya zo ya kafa mulkinsa ya kafa nasa mulki kawai sai ya kawo tsarin mulki irin nasa kai suka kama kama sayar da mutanen mu suna kama mutanen mu suna mai da su bayi suka zo suka yi ta neman arziki a ƙasar nan suka yi ta ɗiban arziki kakanninmu da da kakannin kakanninmu ɗaurin su ake yi da igiya tsirara a sa su a jirgin ruwa billahi azim ko riga babu a buɗe sai an kai su ingila sai an kai su kaza sai an kai su kaza har yanzu hanyoyin da ake bi da su yana nan ba ku je lagos ba ba ku je badagiri ba akwai hanya tana nan da ake tafiyar da slaves bayi in ka je kwatano kasar kwatano akwai in ka je wannan kasar wannan wadda ke da togo lome duk akwai hanyoyin teku ne kawai masana tarihi suke cewa wannan turawan a lokacin in suka ɗauke ka kafin su kai ka ƙasar turai da ka fara zazzabi da ciwo to shikenan sai su ɗauke ka sai su tsundama maka a cikin kogi kawai su ce su ba za su ɗauki mara lafiya su kai ƙasar su ba ka mutu da haka ko baka da lafiya haka zaka ta zare ido ka ce uga lafiya ta kalau saboda wallahi jefa mutum kuma abun ma wannan duk a tarihi bai na a rubuce idan sun zo turawa ne don kusan illar su a gare mu wallahi idan suka zo mana a cikin kogin nan in suna tafiya da kai ko fada kuka in mutum biyu suka yi fada to sai a tsunduma su buhuna suke da shi da duwatsu manya-manya a cikin kwale-kwale buhu da dutse da haka da kayi sai a ɗaure ka da sarƙa dama a ɗaure kake sai a sa ka a cikin buhu a ɗaure ka sai a haɗa da dutse sai a ɗaga buhu kawai sai a sake shi cikin kogi wallahi haka suka ce wa iyayenmu da kakanni wasu daga cikin kasuwannin bayan nan ni da kafata na je gurin nan Najeriya da wurin kasuwanni ne inda ake kasa tumaki da awaki billahi lazima haka suke kasa ɗan adam duk da mun tafiya irin kasashen Afirka nan duk muna zuwa saboda tarihi a nuna mana inda aka ta jera kakannin mu ana danna su daga gurin kawai daga ruwa ne sai teku kawai daga kana hawa kwale kwale kawai ihu ka banza ne haka suka yi ta mana wai shine yanzu za su dawo su ce mana wai suna neman mana yanci wai mutum wai ya ce ya manta wai da asalinsa tushensa sarakunan gargajiyar nan namu malam da gangan aka mai da su baya yanzu saboda sharrin bature aka mai da babban basaraki wai yana karkashin ciyaman local government ka duba dan Allah wulakanci kun san me yasa aka yi musu haka saboda rawanin su na musulunci duk shehu Usman dan Godiyo ya daura musu duk basarakin da ka gani da wannan rawanin wallahi rawanin shehu bi mana ba gashi har yanzu da shi suke cin albarka ba da alfarma islam ne ai da gangan aka rage mana darajar su saboda duk inda kaga sarki a tsakiyar talakawa yake duk inda kaga sarki yana da masallaci a kofar gidansa kuma shine limami ko ya da limami kullum sai sarki ya fito sallah ga gidansa ga masallaci haka abun yake tun a tarihi amma sai aka nuna cewa kansila ma ya fi su ciyaman lokan gama ya fi su ba su da daraja aka rage musu daraja mu aka yi wa illa musulunci mu aka yi wa illa ba ku lura ba sarki fa har yanzu al'adunmu na gargajiya sarki fa kullum yana nan fasin ya fito fa da ya zauna wannan ai shine tsarin musulunci haka annabi yake ai ya fito ya zauna dan ya saurari talakawa ko yau ko gobe ka je masarautar Kano insha Allah wani sarki yana da ga shi fara mai kujerarsa zai fito karfe 11 karfe 12 ne yanda ya ko karfe 10 ne ya fito ya zauna iya zaune sai ya awanni a idan mu mun je mun gani ana karanta shari'a ranka dai wani ya ci gonar wani su fa sarakuna fa a wajen su suke warware al'amura fa ba sai an je gidan kurkuku ba ba saboda girmama maganar sarki sai a ce sarki ya ce kaza sai talaka ya bi ba fada ba zagi an cinye wani gona an yi kaza to kai wani kaza wani yana cin abin nan sai sarki ya sa wani attajiri kai a sai masa ragon suna haka ake yi har yau har gobe akwai fayil a gidan sarki a cike kenan mutane amma da wasa da wasa duk an raba mu da su yanzu sai mutum ya watakila ya shekaru ma bai ma taɓa zuwa gidan sarki da ransu ba aiki suke fafur wallahi su zauna a fada su su warware matsala a tashi a fada a tafi gida shine sarautar mu da muka sani shine tsarin mu na musulunci amma yanzu an canja mu sai aka hada mu da gaba da giyayya kuma tsarin da ake zaben sarki dama shine tsarin musulunci ahlul shura ne har yanzu akwai masu zaben sarki mutum goma mutum sha biyar mutum bakwai in sarki ya mutu su suke zama su duba to ya kamata a sa to kuma shine ko tsakanin Ali bin Abi Talib da Usman bin Affan abin da aka yi kenan ahlul shura ne wani za mu zaɓa to a ɗora wani shikenan ba wani magana jefa ƙuri'a ba wani magana ƙone-ƙone ba wani magana kashe-kashe ba wani magana kaza shi sa suke da alfarma suke da daraja a musulunci amma yanzu ana ta ƙoƙarin a raba mu da su a nuna mana ba su isa ba kuma ba mu kama kowa ba sai a haɗa mu da wanda muke ɗora mai ashar wanda muke zagin sa ya zage mu mu zage shi tsarin bature kenan Allah mana ko Allah ya ce muna so ya ishe Fir'auna ya rarraba mutane ya karkasa su tsaga wa baga wa tajabbara fil ardi kuma ya maida mutane kashi kashi kungiyoyi kungiyoyi sai ya kira wannan kungiyar sai amfani da ita ya hada ta fada da waccan ya ce kaza nake so ku hana waɗancan su yi kaza waɗancan ma ya kira su ga azabtarwa wasu ya ce ku ta gini gini kawai da ginin da ba wanda zai zauna ba a ciki wasu kuma ya ce su ta tono wasu kuma ya ce ku je ku koyi tsafi tsafi za ku ta yi wasu ɗiban ruwa kawai su ta ɗiban ruwa a banza suna watsa da shi a ƙasa kawai kai aikin auna bai yi ba shayyan bawa kenan kar ka manta kuma fa a fadarsa akwai masu masa hidima komai mai ake yi an banza komai kuma fir'auna ba a zuwa wajensa a tsaye kowaye kai a tsaye haka ai sa waye aka gina masa fadarsa aka gino katangar taikar aka rufa ta duk wanda zai shigo wallahi da rukuni yake shiga da ruku'i sai ka yi tafiya mai tsawo kana ja haka kuma kana kana kirari in ka tafi ka tafi ka tafi sai a bude wani wuri inda zaka miƙe ka tsaya ka huta in ka huta sai kuma ka dada sunkuyawa haka to in ka je ƙarshe wajen sa da rarrafe kake sawa. ba wani mutum da ya isa ya tashi wai ya miƙe waya wajen farwa bai isa ba a fadarsa ana magana mana to shine Allah ya ce yasadifu ta'ifatan minhum yana raunanar da wasu daga cikinsu yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum ya rinka yanka yaya maza yana kashe yaya mata yana barin yaya mata yuzabbihu abna'ahum da namiji ana haifar ka fir'auna yace guga malai ya yanka mutane bila adadin kun san me bokayensa ne suka ce wasa mun duba mun gani a garin nan in ka bari aka yi ta haihuwa akwai wani wanda za a haifa wani yaro ne namiji zai yi rigima da kai kuma shi zai kwace mulkinka shi ne sanadinka ya ce to ya ce to yanzu abin da za a yi duk matar da ta haihu ku yanka ɗan in dai namiji malam an zubar da maza bila adadin sai su mazan da suke tare da shi suka gaya masa dukan ya san ya fi ƙarfinsu. Malam kaji illa bokanci ko? to wallahi malam idan shugaban ka ya zama yana bin boka ya kashi lawo ko baka ji ba in shugaban ka ya zama ya yadda da boka ka shiga uku duk abin da bokan na ya gaya masa wallahi shi zai ɗabbaka a kanka shi yasa ku ba su tauhidi amin daga baya aka ga gaba ɗaya garin ya ƙare sai mata sai manyan gari suka fara ce masa ƙofar ko suka ce ranka ya daɗe akwai fa matsala yanzu in ka yanke mazan nan tilas gaba ɗaya to wa zai maka wa zai maka hidima ka san ai shi Allah ne yayi amma matsiyaci kuma ya manta wai sai a ce wai wai wa zai masa hidima kuma ya yarda suka ce ranka ya daɗe mu fa za mu mutu gaba ɗaya mu amma shi ba a isa ya ce zai mutu ba sai suka ce in mun mutu mata ne za su zo fada mata ba za su iya maka ba a rinka tunani ana ɗan rage wasu ana kula a sa ido amma suka ce kashe kashe ƴaƴa mazan nan akwai damuwa sai ce to ba damuwa Um, in an haihu shekara ɗaya a kyale su amma a bi a sa ido a lura da su duk take-taken wanda ake gani to a kula da shi Allah da ikonsa a wata shekarar da ya ce a bari sai aka haifi annabi Haruna a ciki shi kwanan Musa da aka haife shi ana kisan ne aka haife shi kaga dan baiwa to uwarsa da ta ga cewa za a kashe mata da shine sai ta ɗauke shi ta lullube shi ta tabbatar namiji ta haifa ta ce akwai matsala ta sa shi a akwaci ta wulla shi a teku ta ce Allah ga kayan ka nan ka sai da zaka yi shi shi ne yau ya zo Allah ya tsare shi kaga malam kaga wani sarautar Allah shi fir'aunan da ya ce a dinga kashewa idan an haifa yana kan kujerar mulkinsa a kan ruwa sun kujera ta sarauta ya sa aka yi masa akan teku yana nuna musu yana cewa wahadiyil an'am tajri min tahti afala tusirun ba ku ga ba ku ga korama na gudana karkashi na ba ko ba ku gani ne yace ana rabbukumul a'la yace ni ne Allah madaukaki ni ne babban Allah kuma sai suka yadda can sai ya hango akwati akan ruwa ina tahowa ina tahowa ina tahowa iyalinsa ita ma cikin matansa ka ce ka na wani wace me wannan taho da shi a taho da shi aka ce an yi tsuntuwa daga wata ƙasa ya taho shi daga ƙasansa ya gudu aka buɗe shi kamar za a yanka shi fir'auna ya ce a yanka sai matarsa ta ce la ta kutulu a san an yi fa'ala wani taƙi da walada fir'auna kar a kashe shi kar a kashe shi kar a kashe yaron nan mu rike shi mana zai mana amfani ko mu ɗauke shi a matsayin ɗanmu kawai ga ɗan tsuntuwa mun tsinta ya ce eh gaskiya ne mu rike shi mu ɗauke shi mu ɗauke shi ka san wannan ka san me wannan yake nunawa ba a yi wa Allah wayo kuma wannan yana nuna wallahi Allah ya fi ƙarfinka insha Allah sati mai zuwa za ku ji labarin me fa abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda dai kuskure ko tuce ba shi Allah ya mana kuwarsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh